أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباكية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شاهنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقرائج فريد دهري على الإطلاق حاتم العتمين أبو يساق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومردي وقائدي وفهري ولازي وهديبي لله شيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأعزاء لأهل الله من يوم حلقت الدين إلى انتهاء يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري ولتعد في بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك كل دفع فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما يكن من نعمة فمن الله يومنا زمان نقوم شابكي أتكن رماه نشو مر الفوتي ta gama da wula bi rahmatihi wa fadlihi wa wani ummana bi khairin wa amanin wa salamatin wa afiyatin bijay rasulullah yana cewa wa qarra'ina an nuri da huna qasidatul qudub la fadili wa gausul kamili abima da yana ligausu abubuwan da yana ligausi ya kawo wata ƙasida akan munasaban abin da yake faɗa akan zama da waliyai fana ƙulu muna cewa ƙalar radiyallahu anhu ما لذة العيش إلا سوفة الفقراء باب باب دادin rayuwa rayuwa bata yi daɗi ba sai in mutum ya zauna da fakirai su fuqara'un nan humus saladinu su ne sarakuna wasadatun su ne shugabanni wa umwara'un su ne kuma wanda ake bi fashabuhum ka zauna da su wata addaf fi majalisihim ka yi ladabi wajen zamansu wa khalla hazzika ka kofantar da abin da kake nema mahama kaddamu wara'a duk abin da kake da shi ka wofantar da shi karka ga kanka kenan in dai sun sun kaddamar da kai ta ka koma bayan su ka bi wasta ga na mallakuwa kata ka ribanci lokacin da kake wahadar da'iman ma'ahum da'iman ka dinga zama kusa da su walam ka sani bi anna rida yardan Allah ya hussu man hadar yana keɓantan wanda yake zama da su ne walazimu sumta kuma kai kawai illa in su ilta sai dai in an tambaye ka ne faƙulka ce la ilimin indi za su jarabce ka su tambaye ka abu amma ka amsa musu ka ce ba ka sani ba وكن بالجهل مستترا كبوي كانك da jahilci karka nuna musu ka sani eh ka boye kanka da jahilci wala tara al'aibu illa fi ka mutaqidan karka dinga ganin aibi a wajensu amma kai ka san aibin na tare da kai wa kullu ka aibin walin nasi alisunu dukkan ka aibi ne kuma mutane suna da harshe shine shobrami yake fada فخطأ لشيء أقوم أليق من المريد إلا من أقل in kana ganin yana kan kuskure ne to kai ne da kuskuren ba shi ba ne saboda zurfin ganinka da idan ganinka na basira da ganinsa na basira abinda yake da idraki yake ganewa kai baka da wannan idrakin balle ka gane بأنه بين بين لو haka ne ko? yawa biyanahu cewa shi bainan lau lam yakun zahar yana tsakanin lau lam yakun ina ma lam yakun bai kasance zahara ya bayyana ba wa haɗa ra'ashika haɗa ra'asika ka sun da kanka wasu ta gaifar bila sabani ka dinga cewa astagfirullah karka ce sai ka san laifin da kai wa kuma ala kadamin insafin ka tsaya a kujerar nan na insafin adalci mutaziran kana mai itizari wa in bada minka aibun idan kuma wani aibi ya bayyana a gare ka fatarif to ka bayyana aibin saboda a gyara shi waƙin wajahan ka tsaya da fuskanka itizaruka amma fika itizarinka cikin abin da ke gare ka ne min ka jara ta wajenka abin yake guda wa ƙul abidukumu auladis safhikum ka ce bawanku shine mafi cancanta yi muka rangwami fasamuhu ai mana musamaha wuz birrifqi ya fuqara ya wukul ka ce abidukum bawanku aula shine mafi mafi Uh, mafi inganta bisa hukum a masa adalci fasanihu ku yi musamaha wa huzu birribki ku riƙe shi kuma birribki da tausasawa ya fukara ya mabukata bi mana ya waliye fakirin da ake nufi kenan hum bitafadduli aula su ne ma'abuta a fifita su wuhu shi matum wannan shi ne alamansu shi ma kenan fala tafdarkan karka ji tsoron riska minhum wajensu wala dararan karka ji tsoron ko da su cutar da kai wabittuka alal ikhwani wajen tsoro tsoron Allah wajen yawa jiddun jud abadan kai kokari har abada hissan wa ma'anan ka zamo kana kokarin ladabi da zama da su hissan wa ma'anan wa gabbat tsarfi kuma ka rintse idanuwa in asura in suka in kana ganin cewa sun yi kuskure ya zama baka gani ba ka kau da kanka kawai waraƙibu sheha ka dinga ganin shehin naka fi awalihi cikin halayensa fasa zai yi yara alaika ministi sani asaran ne yara alaika za a nuna maka min istisanihi a cikin kyautatawansa asaran ka amfana da wani gurbi wa ƙaddimar jiddu ka gabatar da ƙoƙari wani haɗa ka zabura inda hidimatihi lokacin hidimansa a sahu yarda zai yi yarda da abin da kake yi masa wahazir ka kiyaye an takun dajaran kar ya zamo kana mar abin da ka ga dama na ɗaga murya fafiri zahure da labari yaddan shehinka to Allah ma zai yadda da kai waɗatu yarda alaika biyayyarsa shi ma zai sa ka yadda da kai wa kun min tarki hazaran kar ka kauce ga barin neman yaddansa ka kiyaye walam ka sani biyan na ɗariƙar ƙaumi domin matafiyar sufaye dare satan gaskiya ya rushe wahala man yadda ihal yauma da yawa wanda suke da'awanta yau kaifat wahala wahala man yadda ihada halin wanda yake yake da'awanta yau kaifatara ya ka gani mata arahum duk lokacin da ka gansu wa anna li bi ru'yatihim ta ina ne ni nake kallon su auto small aza ne minni ko kuma da su dinga jin izini da gare ni anhu anhu muhabara wanda za ka ji labarin ta wajen su malli wa anna li misli mali waye ni wana limisli waye ni ta ina nake da samun dama wana limisli ta ina ne irina an yi zahimahu zai zoma tare da su alal mawaridi a matiska lam ulfa biya kadara wanda gurbata baya zuwa masa uhibbuhumu na san su udarihimu na jujjuyawa tare da su wa usarahum kuma na zaben su akan wani bi mahajati da idanuwana usu minhum balle su minhum daga cikin su nafarun wasu yanki ne qaumun kiramun sajaya mutane ne masu girman ɗabi'a aina ma jalasu ko ina suka zauna yabkal makani yi masa magana ga kajin yabkal makani guri yana ala'asarihim adarun wato gurin yana zama yana ƙanshi da zamansu ya hadi tasawufi mutum yana shirya da tasawuf min ahlaqihim ɗabi'arsu yana sa mutane su ɗabi'antu ɗarfan gefe husnul ta'alifi minhum saboda kyawawan mu'alafa raƙanin nazara wanda ganinsa yake ƙayantar da ni hum ahlul wuddin ma'abuta so ne wa ahababi kuma masoyana ne allazina hum wanda suka kasance mimman ya jirru zuyular izi wanda duk gurin da suka wuce duk wanda suka bi su to da su samu ɗauka mubtahiran kuma a za a alfahari da su a cikin al'umma Allah ka sanya mu la zala shamli bihim bai gushe ba shamli ɗabi'a ta tare da su fillahi multaniyan a cikin Allah mun haɗu وزدنا فيه مغفورا amma zunubi na cikinsu ana gafarta mana wa mutafarun abin kuma gafartawa ne sun salatu alal muktari sayidina sannan salati ya tabbata alal muktari ga al-muktari abin zaɓi sayidina shugaban muhammadu hairin man aufa bima nazara shine annabi muhammadu alhairi man aufa wanda ya cika bima nazara ya cika nuzuri fanzur ya akhi ka kalla ya kai dan wana ila sheikh abi madayan al-gaus ga sheikh abu madayan al-gaus warifatu ka duba irin daukakansa fit dariki a cikin ɗariƙa kama ƙila kamar yadda aka ce innahu wa salamin tati tarbiyyati wannan zan yi bayani a kai abu madayin lagos almajin shehu abdulkadir jilani abinda wannan na ji shi a bakin ban taɓa karantawa haka ba sai a cikin rimahu amma na ji shi a bakin show hassan dim a cikin waliye ba a taɓa samun mutumin da ya wasalantar da mutane a ƙarƙashinsa dubu goma sha biyu sai abu madayin lagos wulaya ba shi ne wusuli ba wulaya daban wusuli daban mutum yana iya zama waliyi sosai amma yana tsakanin sama da ƙasa kuma ya tafi a ruwa ya tafi a iska ya nuna abu bishiya bushashiya ta yi zamo mai tsiro a lokacin kuma ta yaya duk ana yi amma kuma bai yi wusuli ba wusuli mahallinsa daban wusuli mahallinsa daban a kujerar shehu abdulkadir yana da waliyai da yawa waliyai da yawa amma wanda ya samu aka buga misalin wanda ya samu wanda suka yi wusuli a ƙarƙashinsa to shehu abu madayin lagos shine aka samu dubu goma sha biyu ina son a gane da tafiyan shobrami da shau tijani ne shi aka samu dubu goma sha biyu waliyai dubu goma sha biyu suka yi wusuli ba fa walittaka ba a kiyaye walittaka daban wusuli kuma daban daga wannan zamanin ba, ba a samu wani waliyin da aka ce ya kai ya sami almajirai wanda suka yi wusuli a ƙarƙashinsa ya kai dubu goma sha biyu ba abu madayin lagos a zamaninsa ne a zamanin shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu an samu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu adadin annabawa a zamanin shehu tijani an samu dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu saboda rayan tarbiyyar tana hannunsa ne shi ne waliyi suke cewa imam al-hadarani yana cewa shehinsa azzaruk ya ce masa tarbiya ta yanke wannan tarbiya ake nufi tarbiya ta yanke ba a samunta saboda an cusu sai shehu ibrahim ya ba da magana a cikin kashful ilbas sai ce ta yaya tarbiya za ta yanke bayan wanda ya riƙe tutarta bai zo ba a wannan lokacin kenan ta yaya tarbiya za ta yanke mai riƙe da tutanta bai zo ba waye mai riƙe da tutan shi wata jani to shine kaga a zamaninsa sai ya nuna cewa e tarbiyan an same ta wannan a zamanin shauci jani an samu dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu adadin sahaban da manzo Allah ya bari a zamanin shauci jani a shekara tamanin ɗinsa a nan ne Shehu Tijjani shi kuma ya yi ishara akwai tati faidaci, faida ta za ta zo. A zamanin mutane suna gayata biki wa shidda, suna cikin tsananin kunci da tsanani. A lokacin faida ta za ta zo, to wannan faidan yanda ka san don a zamanin shautu jani mutane shida ne kacal a zamanin shayin wanda suka riƙi aka ba su itilaƙin komi shida ne a zamanin shautu janin shida ne sai da yalil harazmi abu yaza hafiz su da shida ne su shida ne kacal wanda wannan sirrin tarbiyyan shine salatul fati na mai ɗari biyar biyar wanda ake salasat to auƙatin da ka karanta salatul fati ɗari biyar bayan sallan isha'i bayan ka gama tarbiya sai ka karanta salatul fati ɗari biyar lokacin suhur sai karanta salatul fati ɗari biyar bayan sallan asuba shi suke kira salasata auqatin saboda wannan sirrin na wusuli na wusuli ne shine na wannan tarbiyyar ne wanda ba kowa ne ya san wannan ba ma ba kowa ne ba yana da zaman kansa ne daban ba kowa ne yake yake samun sa ba a cikin karanta ɗariƙun da ake kai lokacin da shubran radiyallahu ta'ala anhu ya zo idan an shiga an yi tarbiyya wani in ya zo a lokacin yake mutuwa a wajen tarbiyan Allah ke ɗaukar ransa saboda tsanani ana cikin haka ana cikin haka ba kowa ne ke kaiwa ba kowa ke kaiwa ba har sai da shau tijjani ya gama zamaninsa aka samu wannan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo shi ma ya zauna ya roƙi Allah a samu tasilin wannan ɗaukewan a ɗaukewan shi ne shehu ibrahim ya zauna a kusi gonansa ɗakin halawarsa a nan ya yi ɗakin halawan ya zauna ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah wannan roƙon Allah da yi a nan mutane suke shiga tarbiyya in mutum ya shiga tarbiyya a karanta Allahumma alaika ma'awwali in mutum ya shiga to a nan gurin mutum ke bugawa mutum yana karanta sirrin sai dai ka ga mutum ya buga jini ta hanci ta ido ta baki zai mutu shehu ibrahim ya sake shiga halawa ya koma halawa a cikin nan ne aka ɗauke wa mutane ijabin bala'in amma a nan akwai yawanci larabawa ne kuma akwai kabari kusan saba'in wanda duk sun rasu saboda wannan sirrin dukkansu kuma alhamdulillah na ziyarce su sannan taburman da shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi wannan zaman a kai alhamdulillah mun yi nafala a kansa mun gode wa Allah amma taburman sai da ta koma sai da aka mai da ita cikin gilas saboda majazubai kowa ya zo sai ya kokari sai ya zare saboda haka iyakanta kaɗan ne kawai amma mun yi duk mun kai mun same ta mu kuma mun yi nafila a kanta mun yi komai mun roƙi Allah irin sirrin da Allah ya saukar wa wannan gurin Allah ya yi haka wannan daga wannan gurin ne za ka ga mutum ya zo ya karanta ma'awali sai ka ba komai amma da baka isa ba baka isa ba e, ka karanta ta ka zauna lafiya wannan hira sunan wani abu e, sirrin ita ce Allahumma alaika ma'awali wajika malazi wa ilaika iltija'i wa alaika tawakkuli wa bika siqati wa ala hawlika wa quwwatika itimadi wa bi jami'il majari ahkamika ridai wa bi iqrari bi sirrin alqayyumiyyati ka fi kulli shay'in wa adami ihtimali furuji shay'in daqqa aw jalla an ilmika wa qahrika hatta lazata sukuni wannan sirrin wannan sirrin sirri ne na sirrin wusuli ne wannan sirrin irtibadi yake samun cikin hadarin ubangiji yana sa mutum ya yana jona mutum da Allah sosai sosai sosai inda ka san magneto haka yake to wanda bai sani ba ya san shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu shine duk waliye sun zo waliye sun zo suna neman bude kofa an sha wahala a kujerar na shehu tijjani shi ne shehu tijjani shehu ibrahim da ya zo duk waliyan sun taso gaba kiɗa suna neman ina ne don tsakanin show ibrahim da show tijjani shekara ɗari ne da wani abu show tijjani show ibrahim da ya zo ce me kuke nema allah muke so mu sani shine dalilin rayan Shehu Tijjani ko miye ko ba hannunsa, me kuke nema ga abin da kuke nema, kaji dalilin da komi ya shiga ta wajen faba fi mulkin wa malin waho marwi kulle zani kenan. Shi ne Shehu Man Tijjani shi kuma sai yake magana akan Shehu Ibrahim. A lokacin aka dinga shiga tarbiya aka samu wasuli wanda a yanzu wanda suka wasala ba san yawan adadinsu ba a duniya amma a wannan wannan zubin ba kowane waliyi ba ne yake da sirrin wasuli na tarbiya wanda ake samu inda ba kowane ba ne a darikan tijaniya in ka bincika duk waliyan fa akwai su ba wai babu ba amma wusulin shi na tashin hankalin wusulin shi ne tashin hankalin to daga nan shi ne shi ne shi ibrahim yake fada a shi mantijani yake fada sahi uj na hawal humami zifu yudati sawami zauƙwa da na sahabihi ƙarfaƙa a zuwa ƙalizani muntaha a ƙadamu wilayatul fahami mubtada ibrahim bizaha zilani sahi uj nawal humami abokina ka karkato ka zo wajen wayannan waye ujna wal umami zifu yudatil fikhani shine mai faidan nan manyan faidodi wanda yake zubowa zauku adna sahabihi zaukin karamin sahabinsa ƙarfaƙa a zawaƙal izani ya samu abin da na kujerin shautu jani ba samu ba zauƙwa da na sabi ya samu abin da almajirin shautu jani ba samu ba a da na sabi muntaha a ƙadamu wilayatul fekhani wurin da manyan sahabban shau tijani wasu suka kai muntahansu mubtada ibrahima shine farkon wurin da shi kuma aka dora shi fara tafiya kaga munta mubtada su gurin da suka kure a nan gurin shi kuma ya dora tafiyarsa munta a ƙadami wilayati fehami mubtada Ibrahim Mizbah Zalami amma kuma da ɗariƙan ake farawa amma aikin kuma ga gurin da ake jona shi to abin da za ka sake ganewa kaga shautu yana cewa bayyadotun minna da alifin ƙoyinmu yana daidai da waliyai dubu walfar'u layu ƙawwamu ba a haɗa ƙwanmu ba a iya lissafa shi da adadin waliyan wannan ana babu tashkiri ne a tu hadisu bi ni'matillahi ne shi kuma shawar ibrahim sai ya ce a cikin wannan tafiyan sai ce alaihi salatu lahi su salamu bihi faƙa ƙadabul anami liyal bidu abinda aka yi washe wata jani shi dubu ne shi kuma ya ce bihi faƙa a ƙadabul anami liyal bidu ƙoyina ya fi ƙuduban al'umma annabi to a wannan babin ne in aka zo aka ce za a auna mizanin ba irin yadda ake nufi ba ne saboda daidai yake da abin da manzala yake faɗa a baya yake cewa a sahabi a sahabi sai sahabai suka ce ya rasul ala a sahabika ba mu ne ba ya ce wasu mutane ne da su zo bayana eh da da su ba abinda suka mallaka don su gani da su bayar sai ce kowane mutum ɗaya yana daidai da sahabai hamsin ne na zamaninsa misali ba fifita ba ne a wani irin fuyudu ne kyauta ne wanda Allah ya bayar wa zurfin tafiyan annabi Muhammadu to irin wannan ne sai ka ga ga ninkin yanzu a duk Abdurrahman bin Aufin Abdullahi bin Jabir Sayyidina Usman bin Affan Zubairu bin Awam wanda ake maganan yawan arzikinsu ne yawan arzikinsu a cikin sabon mazala to shi zubairu bin awamin shi an ce bayan wafatinsa an yi shekara hudu ana biyan bashi nashi amma an samu miliyan hamsin da biyu amma ko abdurrahman ibn aufin ba a samu yawan dukiya kamar haka ba to a yanzu fa wa yake magana miliyan hamsin wa yake magana to an fi su ne a walfadalu lil mutaqaddimi amma saboda nisan duniyan yanzu duk mutumin da ya rasu ai ba tun da wanda ya rasu tun zamanin annabi adam da wanda ya rasu lokacin aihuwar manzo Allah da wanda ya rasu yau da sai rana daya za a zuwa ya tashin gyama ana jira sai an gama da duniya gaba da ba ba yi wa wani tashin kiyamansa ba saboda haka duk wanda ya je zai je ne wucin gati yana jira ne sai ranan yaya sai ranan da za a yi tallan annabi muhammadu ya fito a sayidu saboda haka shine shugaban kowa amma an yi duk abin da za a yi an yi duk abin da za a yi amma lokacin da za zo a fito da abun lokaci da ne yadda abubuwan suke kenan saboda haka akwai abubuwa da yawa amma sai a hankali za a iya gane wasu abubuwa da ana tafiya aikin hajji a mota ne motan nan tafiyan kafa na ciki tafiyan jaki ma zai yana ciki tsallake rafi ma za a yi da jirgin ruwa za a tsallaka ana tafiya in aka tafi in na da tafi aikin haji kuma aikin hajjin ne ba gada sai ruwa sai rafi akwai kuma rafin amma ana ce masu tafiyan kafa wanda ya tafin da wanda ya tafi a yanzu wanda da in za a tafi aikin haji mutum mun tashi mun samu in mutum zai tafi aikin haji sallama yake da gidan gaba kiɗe har ya raba ma gado in ya ji ya dawo to in bai dawo ba shikenan a nan anguwar nufawa a zaria akwai wani mutum wanda akwai hassan gidan da hassan ya wuri matarsa tsakanin gidan da gidan mala aliyu na mangi bai fi daga nan zuwa gidan aminu ba mun je ya raba gadon komi da komi wannan a idonmu ne an mutu an raka shi hamuma mun raka shi zai tafi aikin haji aikin haji ne amma in ya tafi ya tafi kenan amma har gadon gidan araba kuma lokacin malam na iya yana da rai ma akwai malam babba yana da rai wanda malam aliyu na mangi shi ya zamo halifansa a wajen karatunsa da daddare abin da yasa nake faɗan haka abin ya faru da ni ne sai gashi nan an zo ana tafiya aikin haji ya yi kwanaki ne aje ba shekaru ba sai gashi nan a yanzu awa hudu ne daga jidda daga, daga kano zuwa jidda awa hudu ne ka je ka dawo a ranan za ka iya zuwa a ranan ka je ka dawo rana ba ta faɗi ba domin tafiyan awa takwas ne ka je ka dawo kaga in mutum yana da hankali wancan shekarun ai dai almuhimmu alwusulu abin da ake nema kaje shikenan almuhimmu alwusul idan ka je gurin da ake son ka je din ka je ka ga ɗakin gaba da gaba kuka yi gaba da gaba da ita shikenan za ka iya zuwa ka je ka sauka jidda ka shiga mota ka in gosulo bai rike ka ba ko aka yi ka shiga gurin ka je ka isar da abubuwan da za ka yi ka yi awa biyu misali ka juyo ka yi umara ka dawo misali a sa maka awa goma sha biyu ko awa musamman kana da jirginka an kai duniya ta kai haka ka je ka dawo ka ci ka je ka sauka madina ka dawo maka ka zo maka ka yi fakin ka zo ka shiga ka gama abin da za ka yi ka jiyo a rana ɗaya za ka yi wannan ya saba da wanda ya tafi tun farko amma wal fadalu lil mutaqaddimi fadala yana da wanda suka riga su suka nuna wa mutane hanya amma kuma an samu abin da aka sahale hanya shine dariƙa faida mu a wajenmu to wannan shine hanyar saduwa ga Allah wanzur ila hadha tanazul minhu ka duba wannan tanazul minhu wata dali yanda aka kusantar da ga sanin shajarati yanda aka kusantar da gusuru na bishiya ma'rifatu ila al-ardi wato wajen saninsa zuwa ga ƙasa alhudu wal inkisaru wajen ƙasƙantar da kai da jawowa hatta shara ya ta'assafu al-ijtimai har ya faru yana bakin ciki wajen haduwa bi hazi taifa wai tamannahu yake guri wai stabadu min nafsi husulu zalika bi qawli yake yake nisantarwa ga kansa wajen saduwa da wayannan shin ya kai ka sadu nisan saduwan kusancin saduwan ya nisan saduwanka da bayin Allah da suka rungume ka suka yi maka wannan aikin yaya kuma lokacin da baka sadu da su ba ya nisan da kusancin shine suka ce mata arahum duk lokacin da na gansu wa'anna libi ruwetin ta ina zan gansu auta small uzuna minni ko kuma su ji jiyarwa da gare ni an habara su ji abubuwan da nake neman samun labarinsu su maza da tanazulan sai a ƙara tanazuli wata daliyan da kusanci ila ardil hudu'i wal inkisari zuwa ƙasan nan na ƙasƙantar da kai da inkisari hatta annahu lam yara nafsu ahlan har ya zamo ba zai ga wa kansa ahlan lijtima'in wajen haɗuwa bi halin dariki da mabuta dariƙa ba bi ƙauli malli taina ne ni wa na limisri ya zan yi sadu da su ani zahimahum kai mu zahama da su alal mawaridi a wajen tafiya shine tafiya wurudu fizgowa abin da ke nufi da wurudu kaman gangara ga gani shine daga wurudu ya samu aka samu wirdu kaga ai sauka yake ko to sauka yake kaman gangara ne na lan ulfa biya kadaran summa innahu da yayi addu'a Allah ya zala shamulhu kar Allah ya gusar da ƙarfin samu mai bihim kana haɗe da su fillahi saboda Allah duk abin da za a yi ya zamo kana tare da bayin Allah wa zambuhu magfurun wa muktafarun zunubin mutum zai zamo an yafe masa kuma abin yafewa ne wuhuna daga nan yunabi uka an fadali subatin za a baka labarin fadalan abokantaka da su wali itima'u bihim za a baka labarin haduwanka da su wa hidimatin za a baka labarin hidimanka gare su wa hadha sha'nu al-arifi bi nafsi al-mumtari qalbu bi ma'rifati rabbi wannan shani shine na arifi bi nafsi wa akansa ya zama mumtari a qalbu zuciyarsa ta cika bi ma'arifati rabbi da sanin ubangiji almutahalli wanda yayi ado biyu biwaridatul qudus qudsi yayi ado ne da wurudu na tsarki la yara li nafsi halan ba zai ga cewa cancanta sa bane wala maƙalan ba zai faɗi wani ya ce ga dalilin da Allah ya kai ni gurin ba bal yara nafsu a ƙalla min kulli shayin zai dinga ganin kansa ba komai ba ne ba dabaransa ba ba aikinsa ba a bal inayatun lai wa haza huwa nazaru tami shine abin da ake son mutum duk abin da za ka yi to ka fitar da haulu da kuwa karkace ƙarfinka ne dabaranka ne iyawanka ne karka yi haka kaftar da haka in kaftar da ƙarfinka da kuwarka gaba kiriya ya zamo komi ya ta'allaku billahi subhanahu wataala to shine zama shine ma'ana la haula wala quwwata illa billahi al-ali lazim idza zada ilmul mar'i idan ilimin mutum ya karu akan haka zada tawadu'an duk lokacin da kaga mutum ilimin sa yana karuwa to yana ƙara tawadu ne da kaskantar da kai da ganin girman Allah in mutum ya tsaya shine karamin sani kukumi da ake fada saboda duk malami in ya zamo faƙihi za ka same shi yana da ƙasƙantar da kai yana da ƙasƙantar da kai duk malamanmu ka duba ka gani yanzu misali kawai ga prof ba wai ni na girme shi amma ban da ya ɗauka ya fi ne har gobe ba za ka ji prof yana gashi a duniyan can ya karanta abin da ya karanta amma ba za ka ga yana alfahari da kansa ba saboda zubin wanda ya sha ruwa a ƙarƙashinsu ne ba babin fahari ba ne mun san kaza mun san kaza ba zai ba saboda duk abin zai manna shi wa mai abin ne haka za gani amma sabanin wanda za su zo za ka ga duk wanda za su taso masa za su taso masa su suna nuna kansu ne wani daga cikin abokananmu wata rana ya tambaye ni a asibiti na je gaida shi da ni da malam ali da yan wade da yawa a asibiti sai ce sai ce mun da Allah yana son tambaye ni sai na ce me ya tambayar sai ce yana son malam ali ya fita sai na ce ya fita sai ce da Allah me yasa almajiranmu suke ganin mu da girma su kuma almajiransu ba sa ganin su da girma wahabiyawa ne sai na ce annabi muka nuna musu shi yasa suke ganin mu da girma ku kuma kanku kuka nuna musu sai ce uwa ka saboda abokina ne na ca daga nan ba wani magana mu komi annabi muke nuna musu su ga girman annabi to daga ganin girman annabin suke ganin girman ba da mun isa ba su kuma kansu suke nuna wa al'umma su ga girmansu saboda sai ya zamo su ta samun mushajara a tsakaninsu har gobe hajjibi hudu wal inkisar wattawadu da shi ne ake ganin girmanmu da shi amma ɗalibinka ne ya fi ka karatu a kwali ya fi ka fahimtar wani abu amma har gobe na ganin girmanka saboda baka nuna masa kanka ba annabi ka nuna mara ganin daman sanin ya ga dama ya ga kana da girma oho in ya ga dama ya fandari ya zama dan iska oho amma wancan kai kake nuna musu kowa ba mutumin kirki ba ne a kalle ka kai ne kai karatu a madina kai ne kai karatu a hannun yan yan mudaina duk ka iya nahu ka iya sarfu ka iya balaga kana da mandiki kai ne wane ne kai ne wane ne a kalle ka saboda a kan ba maka sai kuma Allah ya sauke ka wannan shi ne amma duk abin da Allah ne kai to an Allah ya da Allah kuma shi zai maka shi yasa yawanci suke zage-zage wa junansu saboda sun nuna wa mutane kansu ne suka lalata sauran malama duk sai suka nuna ba aikin Allah suke yi ba su ne masu aikin Allah saboda haka wannan abin ya zamo tawili Allah ke yi Iza za da ilimin mar'u za da tawadu'an idan ilimin mutum ya ƙaru tawadu'unsa zai ƙaru wayan za da jahal mar'i idan kuma jahilci mutum ya ƙaru za da tarafan girman kai zai ƙaru eh eh kaga ilimin yana sa tawadu ne jahilci yana sa ɗagawa ne wafil gusni min hamlis simari misaluhu idan bishiya ta yaya ya take ne ai sauka take eh wayin albara min hamal mumari tamannu'a shi kuma kashin raƙumi in ruwa in ya sauka ruwa sama yake shehu ibrahim yana fada yana cewa me baitin ne al'ilmu al'ilmu rigina wa hizmun kad atat wa harakatin al'ilmu wal gina wa hizbun qad atat wa harakatul hafabi fihin rasat wal jahl wal faqr wa jadbun qad atat wa harakatul rafi fihin rasat sai ce la yaskulu sali ala al ajbali wa la ala al ashjari fi tahamali ilimi kisra ilmu ainun din kisra ne a ƙasa ya zauna. Eh, ginan wadata ba ganan ba ne, kisra ne. Eh, al'ilimu wali gina, al'ilimu wali gina, al'ilimu ko wali gina wa hizbun, hizbu wajen ƙasa mai kyau, ha, kisra ne. faɗo ƙasa sai ce wa jahlun wa jadbun wa faƙarun jimun ɗin jahalu fata ne faƙaru fata ne jadbun rashin ruwa kayi Allah ya yi ruwa ƙasan ta tsotse ta shanye ruwa ba ta fitar da tsiro ma gaba girman kai ne sai ce to sai la'alal ajibali ka taɓa ganin ruwa ya zo in ya sauka sama ina ke ƙasa wala allashjari ka taɓa ganin ruwa ya tsaya a sama na bishiya ƙasa yake yi ya ce to wannan tawazu'un shi ne ya sa haka duk girman kai sauka yake baya yiwa guri da ya ƙasƙanta a nan ne komi yake ya ɗauka Allah taimake mu Allah ba mu nasara za mu tsaya nan ko? ya ce wala ya zidu hazal infadu babu abin da zai ƙara masa wannan illar tifa'a faɗuwan ƙasan shi ne ɗaukakan la'anna shajarata la ya zidu ha infadu ha fi uruƙiya illar tifa'o fi rasiya ruwan da yake sauƙa kan bishiya ƙasa yake fatawa ba a yi kai kaskantar da kai ya kai ɗan uwa ka yi haka fi dariƙa cikin dariƙa wasu hazal asal azim ka lura da wannan asali mai girma min hazal arifil mutamakkin daga wannan arifi wanda ya samu tamkini ya zula anka kulla ta'awi zai kore maka dukkan wani abu na ta'awiki wahazar ka kiyaye an yi dubu laka da'al ahamu kar ka ja wato rashin lafiya mafi girma waho buriyasati domin son shugabanci ne ke sa kaka alhaji muni ahal kitabi wanda wannan su ne ahal kitabi aka hana su wa gairuhum da wasu min tibai sayyidul arab wal ajam wannan ahal kitabi abin da sa suka kidin annabi muhammad ai wannan ne hatta halaku man halaka wasu suka halaka wa kaza kullu shasin hakanan duk wani mutum ba da nahajum salaka ya wanda ya shiga bayan su wa hadha dawu wannan cutan huwa allazi dabba ila ulama su'i sune wanda ya bi malaman banza na zamanin min ahli hadha al-asari hatta ardu haska yi bijira an ulama ila akhirati daga malaman lahira lima sai yusibu min Allah min makari har suka je suka sadu da makari na ubangiji fadallu wa dallu suka bace suka batar wa halaku a halaku suka halaka suka halakar na billahi min alhusrani muna neman tsari wajen Allah Allah ya nesantar da mu gabarin hasara wani as'aluhu tawfiqa muna roƙon Allah dacewa dunal hizlani kar Allah ya kunyatar da mu wa billahi tawfiq gam da katar ya tabbata ga Allah ne wal hadi bi manni Allah shine mai shiryarwa bi manni da kyautansa ila sawai dari hanya da ta dace wallahu al muwaffiq Allah shine mai datarwa bi mannihi da dacewansa lissawabi ga samun lada wai da yi subhanahu marji wani ma'ab ubangiji wajen sai ne tsarkaka da koma da makoma alhamdulillah shiga fasali kusa ai an gane ko ha ko ba a gane ba dai aji aji karatu wajen malaman da suka yi abin in mutum ya ga dama ya yi wa kansa saiti wa man sha falyumin wa man sha Allah ya kiyaye. Allah ya fahimtar da mu. يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحج الحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار الذي صلاة تملا الازل ولا ابد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في الامك يا غير العاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة